kitabu kasar salati da safari littafi da zai magana akan kasaru a cikin sallah yayin tafiya yayin da mutum yake tafiya to ya zai yi kasaru ina ne kuma ya kai ai kasaru duk zai bayani a cikin sa babul jam'u bainal wuquf fil hadari was safari babul babul jam'i bainas salatayn a wata nuskar باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر بابي دake magana akan hada salloli a halin tafiya an fahimta ku a halin tafiya ne ko kuma a halin zaman gida
حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك wallahi da hayamin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Dawud bin Husayn ya karbo daga A'raj Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj ya karbo daga Abi Huraira Allah ya kare da a gare shi yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa manzala sallama kana yajma'u bayna adh-dhuhri wal 'asr ya kasance yana hada tsaka sallar a zahar da kuma sallar la'asar fi safarihi ila tabuka a cikin tafiyarsa da ya tabuka da lokacin da aka fita za a yi yakin nan tabuka to da yake tafiyar kasan tafiya ce mai tsayi mun karanta hadisin me ka abu bin malik ko dogo a cikin riyadu salihin tafiya ce wacce take mai tsayi to ya dinga hada salloli a cikin wacce aka hada shine akwai azhar da la'asar wata kan shi ne ta malaman fikiyo suke faɗa yadda ake jam'in ana kai a zahar farkon lokacin larme la'asar domin daman ƙarshen mafuta a zahar shi ne farkon lokacin sallar la'asar da a lokacin ake yi haka sa'insu
وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل آمن بن واثلة shi abu tufail sunansa ne amir bin walisilati shi ne ƙarshen sahabbai wafati ya yi wafati hijira ta ɗari
anna mu'adh bin jabal akhbarahu a cewa mu'adh bin jabal ya ba shi labari annahum kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam amal tabuka a cewa su sun fita tare da manzo sallallahu alaihi wasallama shekarar da aka yi yakin tabuka فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر لا سلم ya kasance yana hada tsakanin sallah azhar da al'asr wal maghribi wal isha'i da magriba da isha qala fa akhara salata yawman a sai yace sai manzo sallama ya jinkirta sallah wani yini summa kharaja bayan da sai zaman to ba lokacin da ake ba ake sai aka jinkirta ta haka summa kharaja sai ya fito kuma daga baya fa sallar zuhra wal asr jami'an sai ya haɗe tsakanin sallar azhar da sallar la'asar summa dakala sannan sai ya kuma shiga masaukin summa kharaja ka gane dakala kenan nan ya koma masaukin sa sun makaraja sai ya kuma fitowa fa bayan sallar maghriba wal isha'a aka jami'an ita ma sallar magariba da isha aka haɗe ta aka yi ta Summa qala.
wata kan baki daya a lokaci daya sun makala sannan manzo Allah ya ce innakum sata'tuna gadan insha Allah in Allah Aina ya dauka.
kai mu gobe ku za ku je za ku je ku wata kan tadda wani idan ruwa shine ainu za ku je ku tadda wata ƴar korama karama a can kusa da tabuka an fahimta ko ana gaya wa sahabbai kenan bayan an yi sallar magariba da isha za su sallama yake ce muku ku gobe insha Allah za ku je ku tadda wani ainu shine idan ruwa Mhm, a can tabuka
وإنكم لم لن تأتوها حتى يدحى النهار har lokacin da za su je sai da aka gaya musu daidai waje da za su isa wajen ya ce ko da yake wa inna kum lan ta'atu za ku je wannan wajen ba hatta yadda hanna haru a takan har sai rana ta daga sai bayan hasa an fahimta sai rana ta daga daga za ku je wajen فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا wanda حتى duk آتيه wanda di ya fara zuwa wajen kai ya taba ruwan wajen har sai na zo wanda duk ya fara zuwa wajen kai ya taba wannan ruwan da ya tadda a wajen har sai na zo فجئناها to sai muka je فقد سبقنا إليها رجلان to alhalin mun je sai muka tadda wasu mutane guda biyu sun riga mu zuwa والعين تبض بشيء من ماء ka gani wal ainu alhalin wannan idan ruwan tabiddu bi shay'in min ma'in tana dan tsantsabar da ruwa kadan tana dan tsantsakar dan tsantsafo da ruwa kadan نعم.
wannan mu'jiza za a yi kenan mu'jiza a wajen shi yasa tuntunin ma aka gaya musu cewa in sun je kasu taɓa ne ruwan wajen
فسألهما رسول الله صلى الله عليه to ashe su da وسلم suka je sun taɓa ruwan su wannan mutane biyu an fahimta ko ya gani sai manzo Allah sallama ya tambaye su هل مسستما من مائها شيئا yalla shin da kuka zo kuka tadda wannan idan ruwan kun taɓa ruwan da yake wajen فقالا نعم sai su biyun nan suka ce mun taɓa فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقولا Allah sallama ya yi musu faɗa mai tsanani an fahimta ko ya gaya musu maganganu masu zafi shine ai faɗa mai tsanani kaga sabba ai kaga dai sabbu ta zo ko to ba zagi bane shine za ka ga lafazi ko a ƙarfi ko hadisi to irin wannan yau ya yi musu faɗa wanda yake mai zafi Mm. wa qala lahu ma ma sha Allah an yaqula ya faɗa musu abinda Allah ya so zai faɗa ثم غرقوا بأيديهم من العين قليلا قليلا a to sai manzo Allah sallama ya ce to su dan kokari su dan mamma tattaro ruwan da yake yake wajen su dan tattaro shi to sai suka dinga bi suna dan tattaro ruwan domin babu ruwa so ake kuma a sha ai alwala a bawa dabbobi gashi ruwan ma babu to sai sahabbai aka manzo Allah ya sa su suka dinga dan kakkafatowan haka kadan kadan hatta jita ma amin shay'in har suka tattara shi a dan wani abu an bayyana ko
ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه to da suka kawo ruwan sai manzo Allah sallama ya wanke fuskarsa da wannan ruwan ya wanke hannayensa ثم أعاده فيها sai ya ce a mai da shi inda idan ruwan yake فجرت العين بماء كثير an bayyanta ko sai ga ruwa ya fara bulbulowa ka san in famfo ya- daga ƙasa ya fashe ya yake ko mai da wannan ruwan da manzo Allah sallama ya wanke hannayensa da fuskarsa sai ga ruwa ya fara fitowa yana ta fitowa yana ta fitowa fasta kannasu kowa mutane ya sha ruwan ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan manzo Allah sallama ya ce يوشك يا معاذ يا إن م- زالت بك حاجة manzo Allah ya dafa Mu'az bin Jabal ya ce ya Mu'az ya kusata in qalat fika hayatun in Allah ya tsawaita rayuwarka ya zamanto kana da tsayin rayuwa أن أنت ترى ما راماه.
ها هنا قد ملئ جنانا daga nan wajen da ya cika da gonaki saboda da wajen take tattare da shi an fahimta ko kaga da waje ne wanda idan ruwan ma ya dauke amma za Allah ya gaya mana cewa in Allah ya sa kana da tsayin rai to za ka ga wajen ya cika jinanan da ni'ima ya cika da gonaki
وحدثني عن مالك عن نافع مم.
أن عبد الله بن عمر قال na'am كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير manzo Allah sallama ya kasance idan yana gaggawa a tafiya yana so ya rasu inda yake so da wuri an يجمع بين bayyana ko المغرب والعشاء to ana ba a tsayawa cewa sai an rabe tsakanin lokacin sallah da lokacin isha ko azhar da la'asar shikenan sai a yi ta tafiyar har karshen lokacin azhar sai a haɗe ta da me la'asar haka kuma ita ma magariba
وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ya أنه karba daga قال Abdullahi bin Abbas annahu qala Abdullahi bin Abbas yace صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا Allah sallama ya yi azahar da la'asar a jam'i wata kan ya haɗe su baki ɗaya wakaci ɗaya.
والمغرب والعشاء Ita ma جميعا magariba da isha an yi su a wakaci ɗaya.
في غير خوف ولا سفر To, an yi su ne kuma ba salatul khawfi ba? Ba kuma a cikin halin tafiya ba.
نعم
An fahimta ko?
على مالك
To zai ma fi kyau. Imam Malik. Imam Malik ya ce, على ذلك كان في Ƙura zalika kana fi maɗar ya ce, to muna kyautata zaton ko ruwa ake yi.
مم.
shi za shi ce ba yadda za a ce mutum yana zaune lafiya lafiya ya haɗa salloli bi guda biyu yau kaga ai mu ma muna yi in madar ya zo ko in ruwa ya zo wanda yake bai tsaya ba ya haɗu da duhu kuma da tago to shikenan zai a wayanda suke masallaci sai su yi a magariba su da me ishe su kuma a wakacin magariba shikenan ko ba za a yi da za su fika ba domin ai su kaɗai suke damar su yi sallah waninsu ba zai yi an fahimta ko waninsu matsalar matsalar yanzu yadda yanzu ana yi a nan ma na ga kaga nan ma nan ma sai a ce za a haɗe sallah to kuma in an ɗau sifika na dakiliya sai ce zai fito wannan ba shi da sallah waɗanda suke cikin masallacin su kaɗai za su yi wannan sallah shine sharaɗinta an fahimta ko na'am ai ba masallaci ne sai wakaci sai wakaci sai wakaci
وحدثني عن مالك عن نافع haka shi ma mutum ya ji an ce a turike tun da ruwa ki ba za a je haɗe ta ma sai ta wuce cikin ruwan ya tafi to shi ma babu shi wanda suke ba su sallaba dama abin da yasa aka ce ai shi kasu shigo cikin ruwan shi ka ga saboda gudun sallar ne shi ya zai ba
حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المسجد جمع معهم to ubaidullah ce haya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa haƙiƙa abdullahi bin umar kana idza jama'a al-umara idan waɗanda suke shugabanni kamar sarakai tunda a wancan lokacin waɗanda suke sarakan su ne limaman an bayyanta ko lokacin da aka kai sa'ad bin abi waqas kufa kaga ai shine me yake musu ne limanci har suka ka karasa aka ce wai bai iya sallah aka cire shi aka sa wani to idan ya zamanto waɗanda suke shugabanni shugabanni suka zo suka haɗe sallar tsakanin magarba da isha sai abdullahi bin umar yana bin su ai an bai da ko yana bin su wannan jam'in a yi
نعم وحدثني عن ilmatsari مالك an fahimta ko to menene mafhumi a nan wajen in ba su haɗe ɗin ba baya baya yi an fahimta ko in ba su haɗe ba baya masallar sai su ce eh, shugaba wanda yake babba ko limami ko wanda yake jagora to sai ga ga ruwan ga duhu da zai yi mutane su fito ba kuma su suna cikin masallaci shi ke da mu yi sallah mana mu yi magarba mu yi isha mu shi ke to sai abdullahi bin umar ya bi su amma in ba su gabatar da wannan sallar jam'i ba shi baya tashi shi kaɗai ya ce zai haɗe tsakanin magariba da isha ɗin نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب نعم.
أنه سأل سالم بن عبد الله ibn shahab zuhur ya tambayi salimu dan abdullahi bin umar hal yujma'u bayna يجمع zuhur بين الظهر والعصر في السفر daidai ne a ce za a haɗe tsakanin sallar azhar da la'asar a halin tafiya فقال نعم لا بأس بذلك ƙwarai da gaske ba laifi a haɗe tsakanin su ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة Ah, ba ka ganin ma yace ake sallah a arfa an fahimta ko sai shi ya kawo masa hujja ma cewa a arfa ma ai haɗe su ake
وحدثني عن مالك to kaga amma kaga to a haɗe su masalan a arfa kaga shi sunna ne na'am
shi haɗa sallah a arfa sunna ne amma shi wannan kuma fa rakusa ce an fahimta ko to babbanci shi can ai a arfa ba tafiya ake sallar za ku yi kuma ku ci gaba da zama inda kuke to shi nan sunna ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko halin tafiya wannan rukusa
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حس عن علي بن حسين أنه كان يقول a aliyu watakan wannan aliyu bin aliyu zainal abidina
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يوما a ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi tafiya a yininsa جمع بين الظهر والعصر to yana haɗe tsakanin sallah azhar da sallar la'asar وإذا أراد أن يسير ليله watakan in baya so ya tsaya cewa ya raba tsakanin azhar din da la'asar yana so ya maza maza ya kai inda yake so sai ya kai azhar wakacin la'asar sai a haɗe su haka kuma da daddare shi ma yana haɗa tsakanin sallar da isha
باب قصر الصلاة في السفر to babin yacce ake kasar sallah a cikin tafiya حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد daga wani mutum wanda yake daga banu ali ah, daga ali bi- ah, ali ah, daga ali menene آل خالد بن أسيد wata ga daga ali khalid bin asidi ne daga nan yake shi
أنه Kaga an yi سأل, an yi mubahamin sa kenan ko ba fa ade shi ba kenan
أنه سأل عبد الله بن عمر فقال ya tambaya abdullahi bin umar ya ce Ya fakala ya ba ba abdurrahmani Abdurrahmani.
ya baban abdurrahmani
إنا shi ne abdullahi نجد bin صلاة umar الخوف inna najidu salatal khawfi وصلاة الحجر في wasalatul hadar fil القرآن qur'ani mu mun bincika mun ga sallar tsoro a cikin alkur'ani an fahimta ko fa idza kunta fa qamta lahum salat fattakum qa'ifatan mun samu wannan a cikin alkur'ani haka kuma sallar zaman gida ita ma mun same ta a cikin alkur'ani wala najibu salatu safar amma mu a qur'ani ba mu ga sallar da za a sallar sallar wata kan matafi ba cewa in mutum yana tafiya gashi yayi kaza sallah ta koma kaza an fahimta kaga mutumin da yake sallah mutumin da yake tafiya a zahar ba an so ya bi ba to ba mu samu wannan a cikin alqur'ani yaya wala najidu salata safari fa qala ibn umar sai abdullahi bin umar yace da ya shi bana akhi ya kai dan inna uwana allaha azza wa jalla ba'atha ilayna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa la na'lamu shay'a hakika Allah wanda wa Allah ubangiji mai girma da buwaya ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama gare mu alhalin ba mu san komai ba fa inna ma naf'alu kama ra'aynahu yaf'alu mu muna aikata abin da muka ga yana aikata zancen ka same ta a qur'ani ko baka samu ba wannan ba hujja bace manzo Allah sallama yana yi ko baya yi qur'anul majnun daban qur'anul majnun daban wa kana khuluquhul qur'an yace sai tuna Aisha take faɗa
وحدثني عن مالك نعم.
عن صالح بن كيسان عن ورد بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
وسلم أنها قالت وردت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر
a sayyidatuna Aisha tace an farlanta sallah raka'a biyu biyu biyu ne a halin zaman gida da halin tafiya yace sallah take asali kenan asalin sallah raka'a biyu biyu biyu biyu ce. an bayyana ko kamun a ce to ita azhar hudu za a yi la'asar hudu za a yi isha hudu za a yi dama ita magariba uku ce an bayyana ko kamar yace daman asuba ita ma biyu ce wannan shine hujjar hanafiya cewa to kasar ita ma wajibi ce inda asalin sallah ma biyu ce. an fahimta ko hanafiya zuwa wajen su kasarun sallah wajibi ne Mhm.
ووكرت صلاة السفر ka gani aka tabbatar da to shikenan sai aka tabbatar da sallah ta zaman gida a halin kasancewa asali nawa ce biyu to sai aka bar ita ta tafiya din ta zaman to an tabbatar da ita a binta وزيدت صلاة الحضر sai aka kara akan sallar zaman gida ita kuma sai ta zama ruhurhu
وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله na ya haɗu sa'ilin ya faɗa ga salim ɗan abdullahi ما أشد ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر menene mafi tsananin abin da kaga mahaifinka wato da shine Abdullahi bin Umar yana jinkirtawa daga sallan magariba in yana cikin tafiya wani irin wakaci ne kaga yana yawan tsanantawa a ce ya kai magariba bai yi ba an فقال fahimta ko in سالم yana cikin tafiya Salim ya ce غربت الشمس ونحن بذات الجيش rana ta yi gurubi ta faɗi alhali muna zatul jeshi fasallal magariba bil aqiqi tsakanin zatul jeshi da mag aqiqa kwadani za sosai tun wakacin muna zatul jeshi sallar magariba ta yi amma bi mu yi ta ba sai da muka je aqiqa an fahimta ko kenan yana halin tafiya
باب ما يجب فيه قصر الصلاة to babun gwargwadon da za a ce za a yi kasarun shi kuma a ciki gwargwadon tafiyar yalla ya wani tafiya ne za a ce za a yi kasaru a ciki
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا kasar salatu da tabi da الحليفة na gani a ubaidillah ya ce haya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa abdullahi bin umar kana idza kharaja hajjan ya kasance in ya fita dan ya je aikin haji aw mu'tamirin ko ya je ya umara kasara salata yana fara kasarun sallah tun daga me miƙatun su kenan tun daga zulhulayfa kaga anan bai faɗi gwargwado ba ko kawai da ya faɗa ana kasaru a wannan hadisin ba a bayyana cewa gwargwado ba ko da yake shi wannan zulhulai faɗin tsakaninsa bai kai burdin da ake faɗa ba amma akwai hadisan da su- ko da yake wannan hadisi ne wanda yake mai mawqufi ko akwai hadisan da za su zo nan gaba su bayyana wani adadi ne ake bukata
وحدثني عن مالك عن عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك ka gani salim bin abdullahi ya karba daga mahaifinsa abdullahi bin umar cewa shi abdullahi bin umar rakiba ila rimin waje ne rimin din yace aka ce zulhulaifa to shi ma rimin waje ne ismi yayi ya hau dabbarsa daga rim fa qasara salata to tun daga nan ya me yayi qasaru sallarsa fi masirihi zalika a wannan tafiyar tasa da zai yi wata daga nan shi ma ya fara قال مالك ya imam malik yace وذلك نحو من أربعة برود to nan an lissafa da garim yawa nan ya kai burji hudu ya kai burji hudu
وحدثني عن مالك عن نافع نعم.
عن سالم بن عبد الله نعم.
أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب wata ga an ce burji burji hudu shine farsa farsaki goma sha shida an bai dago farsaki goma sha shida duk farsaki ɗaya mul uku ne mul uku sau goma sha shida nan arba'in da takwas an bai dago to sai tafiyar da ta kai a mul arba'in da takwas shine kenan za a yi mata ƙasa
وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر نعم. أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك ka gani a abdullahi bin umar ya hau dabbarsa ila zatin musubi daga waje da ake ce mata za- masa zatin musubi wata kan zulhulaifa da rimu da zatin musubi duk wurare ne, an bayin dago to daga nan ya hukar dabba fa kasar salata fi masirihi dalika a wannan tafiyar tasa a nan ya fara kasar sa
قال مالك imam malik ya ce وبين ذات النصب والمدينة أربعة shi برود ma daga zatin musubi zuwa madina wa burdi guda hudu ne burdi hudu ne kenan ya kai mil 48
وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة ya sallama a ubaidillah ce haya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u a, daga abdullahi bin umar annahu kana yusafiru ila khaybara abdullahi bin umar ya kasance yana tafiya zuwa khaybara can khaybara fa yaqsuru salata kuma yayi kasarun sallah a wannan tafiyar tasa yana yin kasaru na sallah na ashir yana faɗa ku wa kasru man safara arba'a burut من ايش بقى وقصر من سافر أربعة برود زهرا عشا عصرا إلى حين يعود وين دام سنة كي مسك قصر الزهر عشاء العصر مما وراء السكناء إليه إن قدم هذا مقيم أربعة أيام يتم wanda zai zauna kuma kwana hudu a tafiyar sai ya cika sallar shi ba sai ya yi kasaro
وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن شهاب na'am حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان إذا أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التامة
a ubaidillah ce ya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahab zuhri daga salim dan abdullahi cewa abdullahi bin umar kana yaqsuru salata fi masirihi al-yawm at-tamma in zai yi tafiya ta yini ta cikakki cikakkiya to ita ma yana yin kasaro a gani in zai yi tafiya ta yini ta yanzu masalan kaga daga nan zuwa ka je ga da Kaduna ka da ai zaka zaka zaka yini zaka yini ka je ka dawo ko kuma ya kai a kasaro an fahimta ya kai a kaso
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف a ubaidullahi ce hayar hadisi ya karɓo daga imam malik cewa labari ya tudda shi ab- cewa abdullahi dan abbas ya kasance yana kasarun sallah fi mithli ma baina mata wa ta'ifa a gani gwargwadon tsakanin nisan makka da ta'ifa وفي مثل ما بين مكة وعسفانة ko kuma da gwargwadon tsakanin makka da usfan وفي مثل ما بين مكة da وجدة kuma tsakanin makka da jidda dinnan yana yin ne kasarun sallah a cikinsu قال مالك ما مالك يتي.
وذلك أربعة wannan برود diya ga burdi hudu
وذلك أبيت أحب أبو.
ما تقصر إلي فيه الصلاة wannan shine mafi soyuwar abin da yake za a yi sallah za a yi samun sallah a cikin sai burdi ya kai mai hudu قال مالك مالك يجي.
لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيت القرية shine min من mawar بيت sukuna ilaihi in qadim القرية. نعم an bayyana ko eh mutum ya bar bayan alƙaryar gari to daga nan sai ya fara kasar shi ne la yaqsuru allazi yuridu safara as-salata wanda yake nufin yayi tafiya to baya cewa zai kasarun sallah hatta ya kharuja min buyutil qaryati har sai ya fita daga gidaddajin alƙaryar su sai ya fita daga gidaddajin alƙaryar su sannan zai fara ولا يتم حتى يدخل- حتى يدخل أول بيوت القرية to baya cewa kuma zai koma cika sallah sai ya dawo mai farkon gida na wannan alƙaryar نعم shine min mawara sukuna ilaihi in qadim ilaihi kenan. in ya dawo wajen kenan
أو يقارب ذلك ko kuma ya kusa da wannan alƙaryar gashi yana hango ga gidaddajin an fahimta ko to sai koma kuma cika sallah باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا babun sallan matafiyi matukar shi bai hada a cikin zama ba idan mutum ya zamanto tafiya zai yi ko da yake an ce wanda zai tafiya yayi kasar ko to amma in ya san cewa in ya je sai ya sati to ai shi ba bukatar sa da ya kasar matukar bai hada a cikin zama a inda ya je ba
حدثني يحيى عن مالك haka عن kuma نافع.
matukar ba ya yi aure a garin da yake ba matsalar yanzu kana nan kana kana kana kana kana kwatanta da gida kana kano sai kai za ka tafiya za ka tafi matsalar ko kaduna ko kuma za ka tafi irin zamfar haka amma kuma daman ba ta kace a can zamfar ɗin sai ba kai ba kasar ko kuma ka je can ka ce za ka yi ta kasar shine dalilin da yasa sayyidina Usman bai kasar ba shi domin yana da mata a Makka yana da mata a Madina an fahimta ko shi baya kasar in ya shigo Makka lokacin da yake khalifanci a Madina to حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول Abdullahi bin Umar kare ya kasance yana cewa صلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا malam ujmi muksan usalli wallahi zan salla wacce take irin salla irin tsarin sallan matafi shine bibiyu bibiyu a makanin hudu an bayyana ko zan dinga bibiyu matukar ba na hada a cikin zama a inda na je ba in na san zama zan yi to ba zan can in ce kuma zan yi kasaro a cikin وإن حبثني ذلك اثنتا عشرة ليلة ka gani ko da ku hakan ya zamanto ya tsare ni dare goma sha nawa a biyu to zan ta kasaru matukar na san ba zama nai ne kano matsalar yanzu an ba wani appointment gashi nan yau za a yi maka gobe ma ba a baka ba jibi ma ba a baka ba sati ba a baka ba ko yaushe da ya tsammani kake a sallame ka wannan kana ciki za ka yi kasaru amma ka tabbatar sai bayan wata daya zuwa kai ka zaman wata daya a can ko ba kasar ce a hannunka. an fahimta ko yawwa in kai niyyar zama a gari ka san adadin kwanakin da zaka yi to zaka ci gaba da sallah in kuma ka san tsammani kake ko da wata kai zaka yi ta yi shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin fita da cikin yakokinsa ya zauna kusan kwana goma sha bakwai ko ana kasar to yalla ba a buɗi garin bane shi za a ake ta kasar da an yakin masalar rana an dawo ba shikenan ba kowa shi gari to abinda ake ta bukata din bai samu ba har sai da aka cinye wannan kwanaki yasa ku ake ta kasa
قال مالك نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة Abdullahi bin Umar ya tsaya ya zauna a Makka a ashara layalin kwana goma ya kusur salata yana kasarun sallah إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته sai dai ko in yana bin liman ne in yana tare da liman to yana irin tsarin sallar liman an fahimta ko? irin tsarin sallar liman
باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا to kuma yanzu matsala idan li- idan matafiyi ya zo ya limanci shi ya raka a biyu ai ku sai ku tashi ku ciko ko shi ne ya zo a zahar shi matafiyi ne sai ya limanci yana raka a biyu sai sallar
sai ku dage ku shigo
باب صلاة الإمام إذا أجمع مكفا babin sallar liman in ya haɗu a cikin zama a gari حدثني يحيى مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب يقول shi a قال، ɗa'uladi sa'id bin al-musayyibi ƙala yana من cewa أجمع إقامة أربع ليال wanda ya haɗu a cikin kwana hudu a gari ya san in ya je tabbas sai ya yi kwana hudu وهو مسافر muqimu arba'ata ayyamin yutim ai shine abin da ibnu ashir din yake faɗa ko yawa ka gani M- a- man ajma iqamata arba'a layalin wa huwa musafirun atamma salati to ya ci gaba da cika sallar sa. ya ci gaba da cika sallar sa.
قال مالك ما مالك يجي.
وذلك أحب ما سمعت إلي zalika wannan shine mafi soyuwar abin da cewa wanda duk ya san cewa zai kwana hudu a gari to shikenan ya tashi daga bakuwa ai ko ana faɗa ko biyafa ma ai kwana uku ce shikenan ya tashi daga bakuwa وسئل مالك عن صلاة العصير to an tambaye imam game da sallar tsarin sallar wanda aka kama
فقال an fahimta ko kafirai ne suka kama musulmi suka tafi da shi garin su to shi a tsarin sallar su zai dinga yi shi ma yalla zai dinga sallah irin ta matafiyi kasar zai dinga yi ko kuma zai dinga sallah ta zaman gida an gane asiri da
فقال imam malik ya ce مثل صلاة المقيم illa an ya kuna musafira ai kaji fa yau in ya bi- suka zo har gida suka kama shi an fahimta ko to da ya je can gida shi har yanzu a gida yake sallar sa zai ci gaba cika amma masalan ya tafi wata tafiya da ta isa a mata kasar sai suka cafke shi a nan ai daman cikin tafiya yake daga yanzu kasarun sa zai ci gaba da yi har su sako shi imani an fahimta ko a gane imani nuni ishara kawai zai dinga shi ko da iyakansa ne kadai ko yake motsawa abin da zai yi kenan sai ya sallama tafi an bayyana ko yawa ita sallah wata kan sallah tana da matukar muhimmanci ne shi za shari'a ta kowane hali bata yadda abata ba kana ganin ana sal ana yaki kafsa aiki aka ce ai sallah sun isa ba ku kuyi to abinda za a yi yanzu akwai ruwayar da ta ce kowa ya raga ɗaiɗai shi ke akwai ruwayar da ta zo a salatin a kau- a salatin eh, irin wannan sal- salatin kawai din cewa a kai musulmanci ɗaya su fara yi da kai raka ɗaya sai su su ja baya wasu su zo su su ji gaba da gadin kafiran an fahimta ko su ma an- an yi wayannan da su wayancan in sun cika daga baya akwai wanda za su cika akwai wanda ɗaiɗai ɗin ma kawai ake so shi manzo su sallama zai yi raka biyu ne cikakkiya amma kowanne a haƙƙin su ɗaiɗai ya samu za ka yi sallah ɗaya masalan raka a ɗaya da su su sallame su cika su ma wayannan su zo ka yi raka a ɗaya da su su sallame su cika duk a halin kawai saboda ka a ba sallah sai ya ce mama eh ba zai iya komai ba ko to in ba tsarki shikenan babu sharadi in dai ba yi da tsarki ba zai sallah ba. a wancan ba fa yana magana akan haka din bane wancan yana magana akan cewa matukar ba na hada a cikin zama ba ko da na yi kwana goma an fahimta ko shine magana da yake domin daman gaskiya akwai itiradi a cikin hadisin muna magana ne sai jimla ta faɗo a cikin hadisin ma a kalle shi sosai ga yake ka gani usalli salatal musafiri ma lam ujmi mukusar wa in habasani wannan habasani din kenan uzurin kenan idan wani uzuri ya sa na kasa fita ba haduwa ne cikin zaman ba kenan to ko kwana goma ne zai ci gaba irin ta tsarin matafi na'am
باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام a kaga a babin sallar matafi idan kana imamin ya kasance shine liman au kana wara a imamin ko ya zamanto mamu ne shi ake wata kai shi mamu ne حدثني يحيى عن مالك عن ابن Ubaidullah ya ce شهاب hayamun عن hadisi ya ابن عبد karbo daga الله Imam عن Malik أبيه.
ya karbo daga Ibn Shihab Zuhri ya karba daga Salim dan Abdullahi shi ko ya karba daga mahaifinsa أن Abdullahi عمر bin بن Umar.
الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين Ah, Umar Khattab ya kasance lokacin da yana khalifanci in ya je Makka salla bihim raka'ataini yana yi musu sallah raka'a biyu ثم يقول an fahimta ku sai ya ce يا أهل مكة atimmu salatakum salatakum.
ku cika sallarku fa inna qaumun safar mu mata- mu jama'a ne wanda suke suke matafiya وحدثني عن to yalla yanzu مالك wannan ya za a sanarwa ke
kafin ayi yawwa ba sai ya sallame zai ce musu sai ko yawwa to mu matafiya ne za mu yi kasar wanda ya san mazauni ne sai ya cika sai ya shiga sallah
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عن أبيه أبيه.
عن عمر بن الخطاب مثل ذلك wata kan da irin wannan isnadin wannan hadisin an fahimta ko an zaid bin aslama ana abi an umar bin khattab misla zalika shi ma ya karbo irin wannan hadisin cewa ah, in ya shiga makka yana yin raka'a bi bi bi bi bi yana gaya wa mutanen garin su kuma su cika sallah وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا to ah, to ka wata kan kaga shi umar bin khattab a can shine liman ko sai ya kasaru ya gaya musu su cika sallah to a nan kuma aminu da aka zo ba shine limamin ba an fahimta ko wara al-imam bi mina yana bayan liman ne yana mamu kenan amina فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين wata kan da ya zamanto liman yake bi sai irin tsarin sallan ne liman cika ta yake wannan shine tsarin da malika suka zaba cewa idan ya zamanto kai matafiyi ne kana da damar kai kasar amma kuma sai ka zo ka bi liman wanda yake mazauni wanda shi cika sallah zai to ka bi shi kai sallar ka akwai wanda suka ce a amma fa zama ya kama ka a irin wannan tsarin domin in ya sallame in ya zama shi cika zai kai kuma ka bi shi an yi biyu sai ka zauna ai ba za ka sallame ba kafin liman ya sallame ko to zai ka zauna sai ya gama ciko sallake za ka ga ya fi kenan ka bi shi din baki ɗaya. akwai wanda suka tafi a
وحدثني عن مالك عن نافع نعم، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان انه قال جاء عبد الله بن عمر ya'udu abdullahi يعود bin عبد الله safwan بن صفوان Ah, abdullahi bin umar ya zo yana dan ya duba abdullahi bin safwan ya zo ya فصلى gaishe لنا shi ركعتين sai ya mana salloli ثم raka'a انصرف wata kan can ka gani aka ce fa ida salla li nafsihi salla sai da na umar in yabi bayan liman mazauni sai ya cika sallah in kuma shi kadai ne sai ya raka bibiyinsa a ya zo kai da Ab- a- abdullahi bin safwana shi abdullahi bin umar fa salla lana raka'ataini sai ya mana sallah raka'a biyu ثم انصرف sai ya sallame وقمنا فاتممنا muka tashi muka ci kokon ragowar salloli muka tashi muka ci kokon ragowar salloli باب صلاة باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها
to sai mu tsaya nan. ya ce wa lokaci ya yi makara fa miki